نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه kwanan wata 29 ga watan safar ko da shida kai ga watan safar shekara ta 1400 da 45 hijiriya wanda shine ya dace da 11 ga watan tara shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan tafsirin na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun namal wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu. Um, za mu tashi akan aya ta sha biyar daidai kisar annabi Dawuda da Suleiman. Allah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
الله مدوكين سركي يا فارك من القصر وأن من يمن أنبا وبرابيو النبي داود da ɗansa annabi Sulaiman. Allah ce, Walaka da ataina damu da wa Sulaiman ilma, hakika mun bawa annabi Dawud da Sulaiman, annabi Sulaiman ilman. Mun bawa Dawud da Sulaimana ilimi shine ilmul qada ilimin alƙalanci da mantiqat da kuma ilimin gane magana tsuntsu in tsuntsu ya yi magana da kuma kowace in tsuntsu ya yi karansa su suna gane me yake fada da kuma dukkan dabbobi idan saniya ta yi kuka suna iya gane me take nufi idan raƙumi ya yi ƙara suna iya ganewa sannan allah ya hore musu wato shaidanu aljanu gaba ɗaya suna iya musu magana suna iya ainihin wato ba su umarni ga kuma duwatsu da suke tasbihi suna jin tasbihin da duwatsu suke dutse in yayi tasbihi suna ji suna iya gane ya amince Allah inda Annabi Sulaiman zai zo wajen dutse ya wuce to zai ji dutsen yana magana wannan duka shine ilimi da Allah ya ba su mai tarin yawa wanda ba zai lissafu ba tunda Allah ya ba su ilimi sai suka gode wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana su biyu din shi yasa ce wa qala alhamdulillah godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fifita mu bin nubuwati wal kitabi ya ba mu annabta ya ba mu littafi wa tasghiri shayatin ya hore mana shaydanu wal jin da aljannu wal insa mutane ala kasirin min ibadihi almu'minin ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa muminai idan yan uwa suna lura da wannan aya to Allah yana ba da labari dangane da baiwa da waɗannan mutane guda biyu akwai Dawud annabi Dawuda wanda shine ya haifi Suleiman shi ma annabi dan annabi uban ma annabi Allah ya ba su anni'amil jazila ni'imomi masu girman gaske da baiwa wal mawahibul jalila da kuma sifofi da Allah ya girmama su da shi was sifatu al jamila Allah ya hada musu rabon duniya da lahira Allahu akbar su kan wannan suna raye Allah ya lamunce musu an ba ku duniya kuma an ba ku lahira amma ka duba sai suka fifita lahira akan duniya ga mulki a duk duniya ba wani mai sarauta ko mai mulki da ya sarauta ko ya mulki irin ta annabi Suleiman ko Allah ya ba shi mulki irin na Suleiman da kafuwa ce wani ya kafu ba wanda ya iya annabi Suleiman Allah ya kafa shi da gaske ga annabta ga manzanci a cikin addini suka yi wa Allah godiya suka ce mun gode wa Allah da ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa to sai Allah ya ci gaba da yi mana bayani wa warisa Sulaimanu Dawud wa warisa Sulaimanu Dawud Sulaimanu shine fa'ili kun ga marfu'i ne wal fa'ilu marfu'un wa warisa Sulaimanu Dawuda Dawuda maf'ulun bihi mansub haka za ga wasan wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji Dawud fil mulki wan nubuwa akan mulki da annabta amma ba wai ana nufin ya gaje shi da kuɗi ba ai su annabawa ba a cin ai gadansu ko da haka wa warisa Sulaimanu Dawuda fil mulki wan nubuwati la fil mali a cikin mulki lalle Sulaiman ya gaji babansa Dawud a cikin annabta lalle Suleiman ya gaji baban babansa Dawud amma kuɗi a'a me yasa aka ce ba magana kuɗi yake yi ba me yasa aka ce ba maganar kuɗi ake yi shi kamar yadda malamai suke faɗa annabi Dawud ai ba annabi Suleiman ne kadai ɗansa ba yana da ‘ya'ya irin annabi Suleiman mutum goma sha tara. To kaga da da gadon kuɗi ne, ai Allah ba zai ware ya ce Suleimanu ya gaji Dawuda ba. Sai dai ce su sha tara nan gaba ɗaya sun gaji babansu waye Dawuda. To amma don a nuna maka gado ne na mulki da annabta, kuma shi kaɗai ne a cikin ‘ya'ya sha tara. Allah ya bashi wannan mulki ya bashi annabta. shi sa Allah khassahu Allah bi zikri Allah ya keɓance shi da ambato yan shi'a alaihim min Allah ma yasihqun suna amfani da wannan aya suna zagin sahabban annabi irin su Abubakar cewa Abubakar ya cuci na Fatima ya kiya bata gadonta da baban ce bar mata hadisi ya zo cikin musnad imamu ahmad hadisan farko-farko a cikin musnad na abubakar siddiq fatima ta zo ta samu sai na abubakar ta ce ka bani ka bani dukiyata da babana ya bar mu sai abubakar ya ce na ji babanki ya ce inna ma'asharar anbiya ila nuratu na ji babanki ya ce mu taron annabawa ba a cin gadon ma taraknahu sadaqa duk abin da muka tafi muka bashi to sadaka ne idan ma mun mutu mun bar kuɗi to sadaka ne da haka wannan shi yasa har sai da abu kare gama mulki ba ba ta gadon ba in ma da akwai wanda me annabi ya bari gona ce fada da kayan yakin sa kudu shi da ma ya mutu ana bin sa bashin kwano talatin na abinci to me ya bari kuma da kayan yaki kayan silkensa na yaƙi na faɗa sai kuma wata gona a fadar da kuma yace mu annabawa duka to hadda annabi Dawud a ciki dan shi ma annabi ne daka sunnar Allah annabi ƴaƴansa ba sa cin gadan ko nawa ya bari na kuɗi daka anan gurin wa warisa Sulaimanu Dawuda ya gaji Suleiman ya gaji Dawuda a cikin annabta da mulki ba a kuɗi ba in wani ya ce ma a da kuɗi sai ka ce to me yasa ba ambaci sauran yayan ba su su sha tara ne a yayan shi kuma kaga ai Allah da zai ware wani ya hana wani ina fata na mai malamai suke faɗa lalle ya gaje shi tabbas ya Allah ya fifita shi akan sauran yaya ta Allah ta inda Allah ya bashi mulki shi Annabi Sulaiman za mu bayani akan mulkinsa za ku ji karatun zamu yau kuma an ƙara masa an ba shi iska wannan iska da take kada waɗannan shi yana iya tsaye da ita yana iya tura ta yana iya kiranta ka san masu mulkin yanzu ba mulki suke yi ba in iska ta zo kana fada gama wala sai ta fashe maka rawanin naka sai ne ka san hannu ka danne ko fadawa su danne maka yana iya kiran tsuntsaye ya musu magana za mu karanta yau bari ku ji mulki na gaskiya in zai wuce kurciya ko tattabaru abinda suke a tsakaninsu kurkurkurkurkurkurkur to yana iya gane mai suke faɗa ba tattabaru suna abubuwansu ba to shi yana ganewa ba wani ɗan adam da Allah ya bashi mulki irin na da Suleiman shi yasa aka ce shi kam an ƙara masa ma bayan abin da ya gada na babansa to hadda ma ƙari saboda shi ya fifici mahaifinsa da sarrafa iska da sarrafa shaidanu wanda babansa baya shi yasa imamu muqatil ya ce kana Suleiman a'azamu mulkan min Dawuda wa aqda minhu karfin mulki da fadin mulki da abun mamaki na mulki da sarauta ta Suleiman dan ya fi na baban Dawuda duk da Qur'ani ya ce wa warisa Suleimanu Dawud to amma shi annabi Dawuda ya fifici annabi Suleiman da bauta aka ce kana Dawud ashaddu ta'abbudan min Suleiman bauta bautar ubangiji sallah ibada ko kusa annabi suleiman bai kamo shi ba to amma shi kuma Allah ya ba wa suleiman shi kuma godiya ga ni'imar Allah shakiran li ni'amillahi duk abin da Allah ya bashi da ni'ima shi kuma ya nuna godiyarsa ga Allah kamar yadda za ku gani a cikin mulkinsa a cikin bayanin mulkinsa dan haka ya koyan kwana Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji Dawuda na gaya muku fil mulki wan nubuwati wa laysa al muradu wirasatul mali inda ba dan haka ba da ba a keɓance shi da ambato ba da sai a kira sauran 'ya'yan to wani abu ma da ya zo a cikin tafsirin ibn kasir wannan iya wanda wasu malamai suka faɗa kenan ya sha tara to mata kuwa mata ai kaga dai matan mutum za ta shiga da su ko to matan annabi suleiman mace ɗari yake da ita ɗari kana nan kana kana kana kana wani jinkiri ka ji matsi da gaske mata mata na annabi Suleiman a gidansa mace ɗari ta aure ɗari ɗari fa na ce ma ko baka ji ba kaga wani yana gyaggyaɗi ne bai gane bai ma ke faɗa ba to inda inda gado ne na kuɗi sai a ce ai har da matan su ko kuma Allah ya ba shi ƙarfi da lafiya duk yana iya bi ta kansu a lokaci guda fa ai ba magana ai mulki na Suleiman sai dai abin da ka ji manzo Allah ce nahnu ma'asharal anbiya la nurasu ma taraknahu fa huwa sadaqa mutanen annabawa ba a gadan mu duk abin da muka mutu muka bar shi sadaka ne arama mai Allah ce gaba وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
yace wa qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqa at-tayr annabi sulaiman yake gaya wa mutane yace ya ku mutane cikin abin da Allah ya mana to an fa sanar da mu furicin tsuntsu ko tsuntsaye sautin tsuntsu Allah ya ce da shi mantiq ne saboda wato li husulil fahmi minhu idan tsuntsun yayi magana ana fahimta ana ganewa duk abin da ake in an furta shi ana gane ana ce da shi mantiq ma'ana an yi nutuki an yi furuci da shi kamar yadda ake gane zancen mutane ya zo a riwaya malaman tafsiri suna kawowa wani wata dabba warshan watsuntsu ne ya yi ƙara a wajen annabi Suleiman sai annabi Suleiman ya ce kun san me ya faɗa a tadruna ma ya ƙulu suka ce suka ce sai ya ce ai cewa yake luddu lil mauti wabnu lil kharabi ku je ku tona kabari na lahadu mutuwa tana nan za ta riske ku wabnu duk ginin da za ku yi a duniya ku je ku gina ku gina sai ya rushe kuma za ku rushe gidanku sai ya zama komai ba wani wanda bai da kabari kana da shi ina da shi kai ma kana da shi ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka kimtsa ko baka kimtsa ba dai ko baka tona wa kanka kabari ba dai za a tona maka ko kyauta ko da kuɗi kuma wurin da za a binne ka Allah ya san shi yana nan a yanzu haka inda za a binne ka iya nan wurin yana nan amma kai baka san ina ne ba za ka yi ka la ilaha illallah wannan kaɗai ya ishe mu aya kana ji na a yanzu haka inda za a tona ƙasar da za a tona a binne ka wurin iya nan wurin yana nan ko da ciyawa ta tsoro ko bata tsoro ko me a wurin yana nan amma baka san wurin ba watakila ma ka yi ta wucewa ta wurin watakila ka tattaka wurin ma baka sani watakila ka je makabartar unguwar kuma ka tofar da yawo a wurin baka sani wata tsuntsuwa fahita ta yi ƙara a wajen annabi sulaiman ya ce kun san me take cewa suka ce a mu ba san me take faɗa ba ya ce cewa cikin laita zal khalq lam yukhlaqu kai can wannan halitta dama ba halicce ku ba ina za ku tuna abin da za ku tara a kiyama to za ku ji dama ba halicce ku ba Dawus ya yi ƙara irin kukansa sai ce kun san me Dawus ne yake faɗa suka ce mun sani ba ya ce cewa yake kamata dinu tudanu duk abin da ka yi kamar yadda kai haka za a yi maka ka yi mai kyau za ka ga mai kyau ka yi mara kyau ka yi mummuna za ka ga baki za ka ga mummuna ka aikata alheri za ka ga alheri ka yi sharri za ka ga sharri ka yi sallah za ka ga alheri ka ƙi ka yi sata ka yi zalunci ka yi kaza za ka gani huda huda shi ma ya ƙara ya ce kun san me yake faɗa wannan huda huda ta ce ya ce cewa yake man la yarham la yurham duk wanda baya tausayin wani shi ma ba za a ji tausayin sa ba duk wanda a rayuwa ɗabi'arsa bai da tausayi ko shugaba ko mai mulki ko mai sarauta ko wanda yake jagorantar mutane bai da jin kai bai da tausayi to shi ma kuma Allah ba zai ji kayinsa ba ba zai tausaya masa ba man la yarham la yurham ya ci jero tsuntsaye in sun yi ƙara sai ya fassara in sun yi ƙara sai ya fassara to amma wannan riwaya kamar da malaman hadisi suke faɗa irin riwayoyin nan ne da aka samu su daga isra'iliyat na kawo muku ne saboda ilimi ku rike akwai buƙatar bincike dangane da tabbatar da ingancinsu ya faɗa ko bai faɗa ba amma dai ƙur'ani bai kawo ba amma dai masu shirki suke bayani ya yi wannan su ullim na mantikar tairi ya ko mutane an sanar da mu furici na tsuntu ko tsuntsaye ya ce kuma wa uci na min kulli shai labari yake barwa da ni'imomin da Allah ya bashi min al-mulki tami wa tamkin al-azimi hatta Allah ya hore masa mutum ya hore masa aljani ya hore masa tsuntsu mana ya arifu lugatar tayir annabi suleiman ya san yaren tsuntsu ba tsuntsu ba annabi suleiman ya san yaren dabbobi akuya tinkiya rago saniya zaki damusa giwa duk abin da za su yi annabi suleiman allah ya bashi sani kaji mulki kenan wannan wani abu ne da ba a taba ba wani adam a duniya ba a tarihi da Allah ya duniya ba a taba ba wani adam wannan dama da aka ba annabi Suleiman ba wasu suna cewa wai a da dabbobi kafin annabi Suleiman ya zo dabbobi suna magana kamar yadda dan adam yake magana kamar kafin lokacin annabi Suleiman ibnu Dawud wannan magana ce wadda take ba haka take ba haka imam ibn kasir ya faɗa a tafsirinsa qaulun ne bila ilmi idan ku haka ne da dabbobi suna magana kamar yadda mutane suke magana to kenan ai babu wata falala da aka keɓance annabi suleiman da ita babu wata fa'ida da aka ba tsuntsu baya magana dabbobi ba sa magana irin yadda aka san sunan haka suke amma Allah ya sanar da wani bawa cikin bayansa abin da suke faɗa dabbobi a tsakaninsu su ne junansu suna abin da suke fahimta a tsakaninsu amma Allah shi ya bawa kare hikimar da zai gane abin da ɗan uwansa kare yake yi kiyashi guda biyu za ka ga suna faɗa wani yana hawa kan wani Allah shi ya ba su fahimta da wani zai zo mai ƙarfi a cikinsu kaga ya raba su ka kula inda kaga cinnaka da tururuwa wani lokacin da wani ya hau kan wani ko suna faɗa sai ga wani kuma ya za shiga tsakaninsu a iska fa malam idan tsuntsaye suna sama suna yawo hirar da suke yi annabi Suleiman iyaji kawai sai dai aga yana dariya kai ka taba jin wani mai sarauta mai mulki da ke da wannan a sama in suna hira yana ji yana kuma fahimta kuma kowane irin tsuntsu ne karka ce wai sai huda huda ko sai tsuntsuka kowane nau'i in dai mai tashi da mafuke ne da mai tafiya a kafa da mai kafa biyu da mai kafa hudu da mai kafa dubu bila adadin duk yana ji ya ce wa utina min kulli shay komai an bamu abin da yake nufi komai an ba mu mimma ya taju ilayil mulku duk abin da mulki yake da bukatarsa to an ba mu shine wa utina min kulli shay inna hadha lalle wannan kyauta lahu al-fadl al-mubin falala ce mabayyaniya al-zahiru al-bayyinu lillahi alaina yace wa hushira li sulaymana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr an hadawa annabi sulaiman hushira jumi'a an tattara masa su rundunoninsa cikin aljanu rundunoninsa cikin mutane wattairi rundunoninsa cikin tsuntsaye sai gashi akan dabba yana haye an koro masa waɗannan halittu gaba ɗaya suna binsa yana gaba rundunar aljanu tana binsa rundunar mutane tana binsa rundunar tsuntsaye suna binsa dabbobi da ƙanana da su kaji da su zakaru da su benu da su da masu tashi da masu tafiya a ƙar ya wuce Allah ce ku bi shi shugabanku ne shi ne wa hushira li Sulaiman junudu min al-jinni wal insi wat tayri fa hum yuzauna Allah ya hore masa su an an tafiyar da su suna suna ainihin wato a dinsa yuzauna ana nufin an tsare masa farkonsu da ƙarshensu kamar yaya fahim yuzauna an an isar an ba su kariya rundunar aljanu bata isa ta shiga rundunar mutane ba rundunar awaki da raguna ba su isa su shiga rundunar zaki ba da giwaye an kora su gaba ɗaya kuma kowa yana tafiya akan layinsa shine fahim yuza'una ba wanda yake tsallake manzilarsa shi sa imam mujahid ya ce ja'ala ala kulli sinfin waza'a don ya fassara mana fahim yuza'una kamar yanzu idan ka koro shanu idan mai gidan yana tafiya makiyayin yana gaba suna bin sa to ai ana sa yara ɗaya a dama ɗaya a hagun ɗaya a ƙarshe yana koro su to wannan shine fahim yuza'una din an koro masa waɗannan halittun gaba ɗaya to akwai kuma masu kulawa da su wani ba zai shiga cikin gidan wani ba kuma wani ba zai wuce shi ba ba yadda wani a tafiya ko gudu ko motarsa ta fita wani gudu ya wuce wani amma mai mulki yau idan sarkin musulmi ya hanyar kaduna yana tafiya ai in sarkin ka zaure ga dama zai iya danna motar sai wuce shi ko ba haka bane to shi annabi sulaiman a mulkin sa in yayi gaba ba wanda yake wuce ko akuya ko dabba ko tsuntsu bai isa ba ko ta sama ya isa sai dai ya bada dama hatta idza ataw ala wadin namli har sai da suka zo wato annabi suleiman ya zo wucewa da shi da wanda yake tare da su na cikin junud din nan juyush sojojinsa da junud suka zo wucewa ta ainihin wato gidan tururuwa shine wadin namli in an ce wadin namli ina ne wurin wasu ka ce a sham ne a ƙasar sham to wadin naml ana nufin wadin zi namlin wani kwari ne gaba daya tururuwa ne a cikinsa shi ne wadin namlin a ina wurin yake a ƙasar sham riwaya ta zo cewa shi annabi suleiman idan ya hau fita kilisarsa ta mulki da sarauta in ya zo hawa ba shi kaɗai ke hawa ba ya hau ‘ya'yansa su hau matansa ɗarin nan duk sai sun hau abun hawa da masu yi masa hidima kowa da kowa in za a yi tafiya da jarirai da ƙanana da masu aiki kowa ai mulki kenan aiki akwai abin da za a ɗora su aiki aka ce da masu dafa abinci da masu yin gurasa da masu tuka tuwo in ana cin tuwo da masu yin abin sha kabbazu na ɗabba huna a ɗebi tukwane rintuma rintuman tukwane a ɗora kan dabbo to ai dabbobin nasa ne cewa zai ke giwa zo a ɗora miki kaga ba mota ba tirela amma akwai kayan ɗauka in ya ga dama ba sai ce aljanu ku ɗebi tukwanen nan mu gansu a wurin a birnin kaza ba to tukwane ake ɗiba na ƙarfe na dafa abinci aka ce wa ƙudurun izamun manya-manya kowace tukunya ɗaya ta kai a zuba raƙumi goma a cikinta ka gane karatun kuwa girman tukunyan za a iya dafa raƙumi goma a ciki a to kai wannan rundunar ciyar da su ai sai an yi da gaske yana da fili mayadin fili iya ganin ka sai ce wannan duk dabba ta tsaya nan tururuwa cinnaka kiyashi yan adakawa ne duka dai gaba daya ga wajinku ai kun san yan adakawa ko Allah tsare mu da su kowanne da nasa amin ya rabbal ina maka bayanin mulkin nan har yanzu baka fahimta ba baka gane ba kana tunanin akwai wani mai mulki irin na Annabi Sulaiman yanzu ba zafi muke ji ba a jike muke ko to inda lokacin Annabi Sulaiman ne zai ce iska ta taho ki bushe su haka kuma za ta zo ta bushe in ta taho daga gabar ya tsayar da ita ya ce ta sama ko ta yi ƙasa sarrafa iska Allah ya bashi to ga sunan sun zo wani kwari mai tarin tururuwa da yawa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum sai daya daga cikin tururuwan nan sai ta yi magana ta ce ya ku taron tururuwa tururuwai ko tururuwowi yan hausa sai ku mana akwa taron tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'uruna kada Sulaiman da shi da rundunarsa su zo su tattake ku ba su sani ba ita kuma bata san ba cewa Annabi Sulaiman yana jin abin da take faɗa Allahu akbar Allahu akbar kuma za wai wannan me yake nuna mana ashe tururuwa tana magana ashe cinnaka mai cizon nan iya magana da shi da yan uwansa kiyashi yana magana amma ni da kai kunnenmu ba a ba shi dama ya ji abinda suke faɗa ba يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم أي لا يكسرنكم كري تتاكاكو يككرياكو rundunar aljanu rundunar mutane rundunar dabbobi rundunar awaki da ta kaji da ta mai duk suna bin Suleiman in ba ku shiga kuka ɓuya ba tunda kwarin gaba ɗaya su ne ai duniyar su ne a wannan gudun gaba ɗaya to ya zo ya tattake ku kuma za ku shiga alhatmu a larabci da ce da ta ce la yahtimannakum ana nufin alkasru tana gama magana suleiman sai ya ji mai ta faɗa aka ce a lokacin babu wani abin halitta dabba mai rai da zai yi magana face sai Allah ya ɗauko zancen da wannan dabbar ta ya sa a kunna annabi Sulaiman baka gane ba idan yana zaune a nan duk duniya duk inda kura ta yi magana ko zaki kowace dabba inda ta yi magana kurin yana da iska da za ta ɗauko masa zancen sai a kunnensa sai ya ji abin da aka faɗa ba jin ba zai burge ka yawan maganganun yaya zai ya ware ya ce wance ta ce kaza wance ta ce kaza kana da wani mai mulki da yake da wannan ka saurara in ana magana mulki annabi suleiman ba magana kuma da ya kamata masu mulki da sarauta su karanta kissa ko a koya musu kissar annabi Suleiman da mulki da sarautar da ya yi su ga cewa lalle Allah shine mai bada mulki kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wallahi Allah shi ke da mulki shi ke ba wa ɗan adam isa ina ai yanzu ba mulki ake ba kai ya mulki ka sai dai a ce ranka da ne kana kana wuce a ce mutumin banza dan abu kadan ina ina ina ya mulkin duniya ne ai ina shi Suleiman in kai ba daidai ba sai an gaya masa yanzu bai kamata masu mulki da sarauta su sallama wa Allah ba to babu wata dabba da za ta yi magana sai iska ta ɗauko wa Suleiman ta bashi ya ji imamu bukaci ne ce ai wannan maganar da ita turu wannan take wa uwanta mil uku kafin annabi Suleiman ya ƙarasu mil uku yana jin duk abin da suke faɗa mil uku salasatu amyal ya ce malam har sunan tururuwar da ta yi magana an ruwaito imamu da haka yace sunanta tahiya eh tahiya haka sunanta a wata riwaya aka ce sunanta jirma maimakon tahiya sunanta jirma kamar yadda mukatil ya faɗa wani zai ce wai shi adam suleiman ta yake tafiya yana da hanyoyin tafiya ko ya hau kan dabba ya tafi ko ya tafi a ƙasa ko kuma in ya ga dama iya zaune kawai sai ce iska ɗauke ni yana tafiya a cikin iska kamar yadda jirgi yake tafiya adam suleiman yana tafiya a cikin iska iya zaune kurin yana rike da asuwakinsa ko ina yake so sai dai a kai shi kuma a ɗauke shi a hankali kuma a sauke shi a sannu a yi ƙwarai kuwa ai mulkin ke na yi malam ka kwatanta yadda kake a kujerar nan lu a ɗauke ka haka ya ga gani akwai daɗi fa ko wulla ka aka haka ya ɗan jefa ka yu za ka ɗan sauka akan katifa ko a cikin ruwa da ɗan daɗi to a cikin iska annabi suleiman yake tafiya in ya ga dama tahmilu hurriya iska take ɗaukansa kuma abin mamaki idan iskan ta zo ɗaukansa sai ta yi mai shimfiɗa sai an ba shi shimfiɗa na kilisa kayan isa da sarauta sai ya hau kai laushi kan laushi kawai sai dai ka gan shi bainar sama'i wal ardi waye wannan ne annabi Sulaiman dan gidan Dawud rundunonin suna tafe akwai masu tafiyar ƙasa akwai masu tafiyar kaza aka ce a riwaya imam al-bazawi ya kawo tafsirinsa idan tafiya ce mai tsawo sai annabi suleiman sai ya roƙi allah ya ce ya allah ka naɗe tsawon ƙasan a naɗe ta don su isa da saboda ni zan bi iska ka lura ai wanda ya bi iska zai riga isa to don kar su daɗe ya je ta jiransu ba su dawo da wuri ba sai ce Allah na ɗaya ƙasar su zo da wuri Allahu Akbar Allahu Akbar idan ba ku shiga ba Suleiman zai zo ya tattace ku da shi da rundunarsa wannan tururuwa ne ta faɗi haka to da annabi Suleiman ya ji malam me yayi
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
ya yi sata yana ji abinda ta faɗa fata ba sama zahika sai ya murmushi har da dariya min ƙauliha daga zancen wannan tururuwa da abinda ta faɗa kawai da yi dariya ƙala rabbi yanzu an yi an ashkura ne a mace ta kallaci ana mutu alaihi sai shi ya ubangiji ka kintsa min shine auzi'ini auzi'ini alhimni Allah ka kintsa min in yi godiya akan ni'imarka da ka ni'imta ni da ita ni da iyayena malam kaji sai tuno babansa an ce wa warisa Sulaimanu Dawud ya Allah ba ni ikon gode maka akan ni'imar da kai mun ba ni kadai ba har da iyayena ya ya Allah wa ana amala salihan tardahu Allah ka azurta ni ka kimtsa mun a raina in aikata aiki na kwarai wanda ka yadda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya ni da rahamarka cikin bayinka salihai ka duba duk wannan damar da ubangiji ya bashi amma shi fa so yake a kiyama Allah ya sa cikin bayi salihai kenan ko Allah ya baka mulki ko ya baka sarauta ko ya baka matsayi ko ya baka dukiya ko ya baka isa roki Allah in zai tashe ka ya tashe ka cikin bayinsa salihai na kwarai dan mulki da sarautar da ka samu ba shi ke nuna cewa kai salihi bane وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم shigaddani cikinsu kuma ka tabbatar da sunana cikin sunannikinsu ka tashe ni fi zumratihim a cikin salihan bayi ya Allah ibnu abbas ya ce abinda annabi sulaiman yake nufi Allah ka tashe ni tare da ibrahima da isma'ila da ishaqa da yaquba ka hada ni sune ibadikas salihin da waɗanda suka biyo bayan cikin annabawa wasu ka ce wa adkhilni fi ibadika salihina abinda yake nufi ya Allah ka sanya ni da rahamarka cikin gidan aljanna tare da bayan Allah salihai na kwarai waɗanda gidansu ne gidan aljanna da ka yi dariya me dariya ta murna da godiyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya roƙi Allah ya bashi gode masa ay an tuwaffiqani fa alhiqni bi salihin min ibadika duk da wannan mulki da ka bani duk da wannan sarauta da ka bani duk da wannan dama da ka bani ya Allah ka kimtsa mini gode maka kuma ina so ni dai ake ama ka tashe ni cikin bayinka na gware aka ce dariyar da yi ya ce wannan al'amari ne mai girma annabi ya bada labari a hadisi wata rana yake cewa wani annabi cikin annabawa tururuwa ko cinnaka guda ɗaya ta cije shi qarasat nabiyyan min al-anbiya inamlatun tururuwa ɗaya ne ta cije shi sai ya ce a je a nemi abin ƙonawa gaba ɗaya gidan tururuwan nan duk inda suke abin ka musu wuta a ƙone su aka sa musu wuta aka ƙone su gaba ɗaya saboda sun ciji annabi daga cikin annabawa daya baya ɗaya ce a cikin sun cije shi kullum sai Allah ya masa wahayi yace kai Allah yake gaya masa turuwa ɗaya ta cije ka qarasatka namlatun ahalakta ummatan min min al-umami tusabbihu tururuwa ɗaya ta cije ka ka je ka ƙone al'umma guda cikin al'ummomi al'ummar da take tasbihi fahalla namlatun namlatan wahidatan ina ma da tururuwa ƙwaya ɗaya ka ƙone kawai kenan Allah bai so ba wannan abin da aka yi na me na ƙone gidan tururuwa gaba ɗaya daga nan malamai suke cewa incin naka ɗaya ta cije ka ko guda ɗaya na kai shi karkace ba ni shelter duk barin kashe su in akwai abin da zaka kore su ka kore su ba su cutar da kai amma ɗaya ta cije ka wannan ta zo wuce ka murkushe wannan ma ta zo wuce ka murkushe wannan ma ta zo wuce ka murkushe Allah namlatan wahidatan ina ma da guda ɗaya ko da yake su ma ba su da daɗin sha'ani wallahi kada Allah da rabe ka da harkar cin naka wata ran muna karatu da asuba a cike da masallaci ba wallahi wata rana a gadon kaiwa sai muka ji yu ha sai muka ga na ce to jama'a yau mun yi baki sai tun wannan cinnaku suke ta sauka bal bal ni ma da nake karatun na daure wata ta cije ne na dan cije haka wata ta buga ai ban sai da na kasa kura na ce jama'a ni ma fa sun kawo min ziyara wallahi malam sahih bukhari muke karanta ina ji ina gani na rufe na rufe littafin na ce waɗannan baki ne sun kawo ziyara wannan mu bari musu masallacin nan ina jin sallah suka zo wata wata al'umma ce mai zaman kanta malam to wallahi malam da cinnaka kaɗai in Allah su sai halakar da mu cinnaka ka san me zai mana idan ya koro su babu ɗaki babu inda ba za su shiga ba ka ji na ɗaya kuma duk ƙofar jikinka sai su shiga in cinnaka ta shiga kunnen ka ya za ka yi ba ba ba ba za ta fito ba ta shiga nan ta shiga ta hanci ta shiga in ka buɗe baki tana kana magana tana shiga kana da wani ƙarfin da za ka hana su su shiga kai yanzu in banda kariyar Allah ba in banda tsaro da Allah ya baka ba waye yake kare ka lokacin da kake bacci cinnakun gidanka ba sa zuwa su shiga cikin kunnanka hannunka ne yake ta kora amma za ga mutum yana kwance cinnaka sai ta cije shi a duwawunsa ta cije shi a cinya amma ba za ta so ta shiga hancinsa ba amma in ta gana ma za ta hawa fuskarka za ta iya wucewa tun da rami ne ta wuce ta tafi a ranar ba lalle ka iya yi ne ba duk wanda cinnaka ta wuce nan an ce ta shiga ina gaya ma wato ko ko jaki bai zai kai shauka ba mun sani ba kun taɓa wannan tunanin cinnaku kiyashai a gidanka ƙwari akwai wani wanda yake tsare ka in ba Allah ba kar su shiga Allah to kissar da zamu dora gaba shine ya fara magana da tsuntsaye ya fara bibiyar su ya nemi tsuntsun huda huda ya ce kai ina kake an zo aiki baka nan ashe huda huda ya tafi wani abu ne to sati mai zuwa insha Allah sai mu dora kuma saboda yanayi da ake ciki a yanzu za mu tashi insha Allah saboda zafi dan yanzu ni da kuke gani na ina a jike na kishar kaf amma in ku ba kwaji ba laifi za mu yi sallah na tafi da barko a nan abin da muka faɗa daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe Allah mana akwa ya Allah ka raba mu da zafin kabari ya Allah ka raba mu da zafin kabari ya Allah ka raba mu da zafin kabari subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai yan uwa da suka rubuta addu'o'i ga sanan